أمر الله تبارك وتعالى بالإصلاح في الأرض وسلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب والجيران في المقال والأفعال وبذل الأموال سلوا ما أمر الله به أن يوصل أيها الأحبة من حقوقه وحقوق عباده فصلوا أرحامكم الذي أمركم الله بوصلهم من أقاربكم من جهة الآباء والأمهات لا تقطعوا أرحامكم فإن قطيعة الرحم ذنب عظيم وجرم جسيم يبصم الروابط ويقطع الشواجر ويشيع العداوة والبغضاء قطعها يشيع العداوة والبغضاء كما هو معروف لدى الجميع لقد رتب الله تبارك وتعالى على سلة الأرحام أجورا أجورا عظيمة ومكاسب كبيرة في الدنيا والآخرة إن القيام بحقوق الأقارب من أعظم ما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى ويوصله إلى رحمته وفضله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الأرحام أن تقطعوها وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم طوبى للمستغفرين ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وديا تتبتك الله تبارك وتعالى mahalicin kowa da komai bayan wannan yan uwana musulmi wannan huduba ta mu ta yau tana magana ne akan muhimmancin sa da zumunci da wajibcin sa karab kacab gaba daya za mu magana ne akan sa da zumunci da yanda Allah ya umarni a sada kar a yanke zumunci فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطئوا أرحامكم Allah yana magana akan yanzu mutane za ku koma rayuwa irin ta jahiliya ku rinka zubar da jini kuna kashe junanku al'ummar da take rayuwa tana zubar da jini al'ummar da take sace ‘yar uwarta al'ummar da take fashi da makami addu'ar al'ummar da take ɗaukan bindiga da kunamanta ta harbi wani ko ta yanke wani al'ummar da take fadar daba da fadar kalare da fadar area boys al'umma ce da take rayuwa fil jahiliyatil jahla rayuwa ta jahiliya Allah ya ce yanzu za ku koma irin wannan rayuwa bayan wannan laifi kuma ku rinka yanke zumunci ku daina sada zumunci wannan fahani ne ayat take yi akan masu wannan aiki shi yasa Allah ce ulaiikal ladina la'anahumullah masu irin wannan dabi'a masu yada fasadi da barna a bayan ƙasa masu yanke zumunci mutane ne da Allah ya la'ance su ya tsine musu wal iyadu billah Allah ya mai da su bebaye kurame ba sa gani ba sa ji ashe lalle yanke zumunci wani abu ne mummuna wanda yana da hadari a rayuwa Allah ya yi umarni da a gyara tsakanin mutane a kyautata rayuwa kuma a sada zumunci kada a saba menene sada zumunci shine kyautatawa dangi kyautatawa na kusa da kai a maganganu kyautatawa na kusa da kai a ainihin ayyuka sannan bayan da dukiyar da Allah ya baka ka taimaki mabukaci ka taimaki marashi ka taimaki wanda baya da yanda zai yi ciyar da shi abinci ba shi ruwa ya sha sama masa wurin zama ba shi wurin ibada inganta masa masallaci yi masa abin alheri da zai ji daɗi ya maka addu'a duk wannan yana cikin sada zumunci akwai hakkin Allah akan sada zumunci akwai kuma hakkin ɗan adam akan sada zumunci yan uwa ku sada zumuncin da ubangiji ya umarce ku da ku sada danginku na kusa da ku abokanan zama ne wanda aka zauna zaman lafiya da juna maƙota ne lalle a sada zumunci kada a yanke wannan zumunci saboda yanke zumunci zambun ne azimun zunubi ne mai girma sannan kuma wani laifi ne wanda Allah baya so sada zumunci yanke zumunci shike warware ko shike yanke kulli tsakanin wane da wane in Allah ya hada wane da wane in dai ba a sada zumunci to za a rabu rashin sada zumunci shi yake kawo jayayya da fitina tsakanin mutane Allah kuma baya son haka tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya sanya lada mai yawan gaske a wannan duniya kafin a je lahira ga wanda ainihin wato yake sada zumunci yana taimakon na kusa da shi wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubadhir tabdhira Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi da kuma ainihin ku ji tsoron zumunci kada ku yanke zumunci ku daina kin gaida ƴan uwanku ku ku daina kin gaida iyayenku ku daina saboda kun samu abun duniya ko kun zo birni kun bar ƙauye abun bakin ciki abun tausayi mutumin da yake ba ƙauye ne shi dan ƙauye ne asalinsa ya shigo birni ya samu rufin asiri da wadata amma ya manta uwarsa ya manta ubansa ya manta yayansa ya manta ƙaninsa ya manta dan uwansa ya manta dangi yana rayuwa irin ta bariki ka zo ka mutu babu dan uwanka akan gawarka saboda ka bar yan uwanka baka gaisa da su baka kiran su a waya baka kai musu abin alheri baka tunawa da su lokacin da suke cikin rashi kai kuma nan kana cikin wadata kana cikin yalwa saboda kana da babban gida kana da babbar mota kana da manya-manyan mata da ka tara ka ajiye amma ka bar dangi da yan uwa baka sada zumuncin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar da na Aisha ta ruwaito cewa shi fa zumuncin nan yana rataye ne a al'arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa duk wanda ya sada ni Allah ka sadar da shi da rahamarka ya Allah duk wanda ya yanke ni in ji zumunci Allah ka yanke shi daga rahamarka wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai da gaske hadisin Imam al-Bukhari ne ya ku yan uwana ga abubuwan da ake sada zumunci da su ana sada zumunci ta hanyar ziyara ka je ka gaida dan uwanka ba dan ka bashi wani abu ko ya baka wani abu ba ka je dan Allah in ka tafi da guzuri ka taimake shi wannan kayi abu mai kyau sannan bibiyar halin mutum ka ji ya dan adam ka taimake shi akan abin da zaka iya masa sada zumunci ne daukan bako taimaka masa sada zumunci ne dauko na kusa da kai danginka ka matso da shi kusa ka sama masa aiki ka sama masa matsuguni ka sama masa inuwa shi ma sada zumunci ne jawo aboki kusa da kai shi ma sada zumunci ne tarayya da mutane a cikin farin ciki idan mutum alheri ya same shi yan uwansa su je su taya shi murna shi ma sada zumunci ne idan bakin ciki ya samu mutum yan uwansa su taya shi bakin ciki shi ma wannan sada zumunci ne addu'a ga wani dan uwanka da baya nan shi ma sada zumunci ne sulhu tsakanin mutane biyu da suka bata shi ma sada zumunci ne gaida marar lafiya shi ma sada zumunci ne karba addu'a karba kira ga dan uwanka ya gayyace ka walima ya gayyace ka taro ya gayyace ka wani abin arziki ka amsa ka je ko ka tura iyalinka ko ka tura ƴaƴanka wannan duk sada zumunci ne malam da iyayenmu da kakanni wallahi daurin aure idan aka gayyace mutum idan bai zai iya zuwa ba sai tura dan sai ce je ka wakilce ni saboda baya son zumunci ya tabu yanzu ba ba ma zuwa idan wani abin alheri ya samu wani ana masa murna ana masa fatan alheri in baka samu zuwa ba sai ka ji ya ce mata ku shirya ku je gidan wani ku je ku gaishe shi idan wani bai da lafiya ban samu zuwa an gaishe shi ba sai in tura ƴaƴana ko ka tura ƴaƴanka ko ka tura matanka yau wannan abu duk ya zube mutane ba sa yi za ka yi mamaki mutumin da kuke tare da shi yau da gobe bala'i masifa tashin hankali ya same ka amma ba zai iya maka jaje ba la yastati'u an yuqaddima laka shay'an ba zai iya gabatar maka da komai ba ko da ka ce wa mutum sannu kai ko waya yau whatsapp din da ake kyauta ka tura sako ka ce wani ina gaishe shi bana yi ba ka yi gaisuwar sallah da ake zuwa gidajen yan uwa yanzu ga babbar sallah tana zuwa wallahi akwai wanda baya zuwa gidan kowa ba ƴaƴansa ba sa zuwa shi ma kuma ba a zuwa masa wallahi ka sani cewa kana cutar da kanka kana illatar da kanka ya kai dan uwana ya kai yan uwana akwai laduba masu muhimmanci da shari'ar musulunci tace mana mu kula da su idan za mu sada zumunci daga ciki idan idan idan mutane za su yanke zumunci to akwai matsaloli da shari'a tace mu kula da su na farko dai yanke zumunci yana kawo gaba ta har abada tsakanin mutane wani ya je gidan dan uwansa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi daga ƙauye yake dan uwan kuma yana birni yana ajiye jakarsa dan uwansa ya ce wane yaya ka zo min baka gaya min ba wannan fa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan mutum yana da tafkeken gida yana da manya-manyan motoci yana da abinci yana da yana da yana da amma saboda dan uwansa danginsa ya zo masa daga ƙauye yana cewa dan me yasa zaka zo gidana baka gaya mini ba tambaya ta biyu yaushe zaka tafi ka san me dan uwan yace yace yanzu zan tafi ya zo da 'yan jakarsa ya zo da 'yan kajinsa ya zo da kwai irin da mutanen ƙauye ya zo da ɗan tsuntsiya da matan suka aiko shi ya zo da ɗan ƙaramin yaronsa ya ce kuma har ka taho da wani a wannan halin da ake ciki ka ɗora mini nauyi ya ce yanzu zan tafi ya ce kuma ina shaida ma ni da kai har abada wallahi haka ya gaya masa ba ina goyon bayan abin da ɗan uwan ya yi ba amma ina so in nuna maka rai aka ɓata masa ya ce in zo gidanka na nemi taimakonka na karban kudin mota ka gayyace ni zumunci ne ya kawo ni tun da ba ka so na bar gidanka kuma har abada ba za ka sake gani na ba haka aka yi bai sake koma masa ba ranar da ka mutu za ka gane da muhimmancin yan uwanka ko da ko ba na jini ba ne ku kula da zumunci kar ku yanke zumunci Allah ne ya ce a kyautata kada a yanke zumunci ya ku yan uwana musulmi sannan kuma kullum mutum ya rika tuna cewa idan aka maka mai kyau kai ma kai mai kyau wannan abu ne mai kyau ya ku yan wana ku sani cewa lallai yanke zumunci da kin sada zumunci abu ne da yake jawo la'anta yana jawo tsinuwa daga Allah Allah ya tsine mutum Allah ya la'anci mutum wa iyyazu billah kuma Allah yana gaggauta hukuma ga waɗanda suke yanke zumunci sannan kuma yanke zumunci mani'atun linuzulir rahma yana hana saukar rahamar ubangiji mani'atun lidukhulil janna kuma yana hana shiga aljanna wal iyazu billah kuma yana ƙara bakin ciki yana ƙara damuwa yayin da mutum ya zama a rayuwarsa bayan sada zumunci ku sada zumunci ya ku yan uwana musulmi kada ku yi wa junan ku rowa kada ku yi wa junan ku bakin ciki ku taimaki yan uwan ku so yan uwan ku wallahi mai san yan uwansa mai taimaka musu wannan shine dan gata kuma shine zaka ga ko mutuwa yayi ana da na sani da ainihin wato wannan mutuwa ta sa amma duk wanda baya sada zumunci musamman wanda Allah ya rufa masa asiri musamman wanda Allah ya bashi dama malam yanzu kana iya sada zumunci da buhun shinkafa daya baka da halin zuwa garin su sai buhun shinkafa daya aika musu baka da ikon da za ka yi musu ziyara aiki ya hana ka sai buhunan gero ka aika musu baka da kaza karba akawun lamba din wane ka tura mai dubu biyu dubu uku matan aure aika musu mai dubu biyar mai dubu biyu duk kasa da zumunci za a ta gaishe ka ana maka addu'a sai a ce alhaji bai zo ba amma sakonsa ya iso shikenan kasa da zumunci amma mutane sun shigo birni sun gina manya-manyan gidaje sun auri jajayen mata suna hawa motoci na alfahari sun manta da danginsu sun manta da yan uwansu sun manta da danginsu sun manta da yan uwansu suna rayuwa kamar ba su da kowa Allah ya rufa maka asiri zaka tona kanka asiri ko ma'aikaci ne kai ko ba a nan Najeriya kake ba wajibi ne idan an samu hutu a kamfani an samu hutu a ma'aikata an samu hutu a kaza buga kudin jirgi tafi ka je ka gaida yan uwanka shine zaka samu albarka a rayuwa shine Allah zai girmama ka shine ainihin wato Allah zai mutunta ka malamai suka ce ayi albishir ga mai sada zumunci zai samu kyakkyawan ƙarshe husnul aqiba wa jamilul khatima duk wanda yake sada zumunci zai samu kyakkyawan cikawa da kuma ainihin wato akiba mai kyau wannan duk albarkacin sada zumunci ne ya ku yan uwana musulmi kar ku jawo kanku sababin la'anta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika alladhina la ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar a cikin suratul ra'd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi la yadkhulul jannata qati'u rahimin mai yanke zumunci baya shiga aljanna in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mai yanke zumunci baya shiga aljanna idan kana cikin su ka shafa wa kanka ruwa ka shiga uku ka wani in ji mata da faɗa ka sada zumunci tun baka mutu ba yau in ka mutu a kabarin ka ma kana so a kai maka ziyara yaya a duniya Allah ya hore maka baka iya tunawa da yan uwanka ya ku yan uwana musulmi abinda zai ƙara faranta mana shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda yake sada zumunci yana samun ƙarin kwanaki da shekaru rayuwarsa yana daɗewa a duniya sama da wanda baya sada zumunci abinda nake so in ce sada zumunci sada zumunci yana sa ka daɗe a duniya barin gaya muku wani abu da za ku yadda kun san cewa iyayenmu da kakanni na da sun fi mu daɗewa ka san da a unguwarku a ƙauyenku za ka iya duba tsoho a ce ma shekararsa ɗari ka san za ka samu mai ɗari da ashirin ka san akwai mai shekara casa'in ka san hajiya goggo shekarar ta ɗari da talatin ka san hajiya dudu shekarar ta casa'in da kaza ka san hajiya kaza to me yasa zumuncinsu yana kafarsu kullum wallahi akwai dattijan da duk juma'ar duniya wallahi sai ya tafiya kafa ya yi ta zagayen unguwanni a garin nan sai ya je ya gaida duk yan uwansa kuma baya hawa abin hawa wannan tsohon ya dade wasu ka ce me yasa ya dade ai wai ya samu lafiyar kafa kafar ta samu lafiya bai mutu da ciwon kafa ba saboda yana sada zumunci kuma Allah ya dadar da shi bai da kuɗin kashewa amma kuma ya mutu mu'azzazal mukarrama da haka mai sada zumunci yana daɗewa abin da ake nufi in baka gane ba wataƙila idan Allah ya rubuta maka za ka yi shekara arba'in da biyar a duniya in kana sada zumunci ka iya shekara hamsin ka iya shekara sittin malamai suka ce kai ko ba a ƙara maka yawan shekarun ba za a ƙara maka albarka a cikin shekarunka kaga kana da shekara arba'in ka yi aikin ɗan shekara tamanin kaga rayuwarka ta cika da alheri saboda kana son alheri kana gaida 'yan uwanka kana gaisawa da su baka gaba baka kiyayya baka bakin ciki yawa cikin mu akwai wanda baya magana da yayansa akwai wanda baya magana da kaninsa akwai wanda baya magana da babbansa kai akwai wanda aka ce mu wallahi baya magana da ubansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله